Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci a yanzu kuma za a kalli tafsirin alkur'ani mai girma wanda zakir MS Ali Young Sheikh Zari yake gabatarwa a majalisin shi da ke Sayarot Sabon Layi Tudun Wada Zari a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Alaramma Malam Muqaffam yake ja masa baki kuma za a ci gaba da samun wannan tafsiri da sauran karatuttukan Young Sheikh ta hanyar Facebook a shafin garkuwar makarantar Zazzau tafsiri ne da rukunin makarantun Professors International Group of Schools da Center for Islamic Enlightenment na Islamic University of Nigeria suka yi haɗin gwiwa wurin ɗaukar nauyin kawo muku. Akaramakallah, bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له خلق المخلوقات وغدر قوتها وأجالها بقوله كل واتفى له الدين الحق شهد بنفسه بالألوهية والربوبية وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة بالعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد الخلق على أنفسه بقوله ألست بربكم قالوا بلى فشهدوا على أنه ربه أصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائما متلازمين إلى يوم الدين ورد الله تعالى عن صحابته على طهار الأبرار وخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا إخواني في الله المستمعين والمستمعات أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة الميمونة والله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan sunyana su shagagar da hannun lokaci mai albarka barkan da sake saduwa a wannan lokaci mai tumbin albarka wanda idan kumanta ba a jiya mu duk bayani da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala kad atayna Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi bi rusul Allah ya ce inda muka ba annabi Musa littafi wa atayna wa atayna wa ayyadna min ba'dihi bi rusul wala kad atayna Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi bi rusul Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yayin da muka ba annabi Musa littafi وقفيناه وكثير النبوة بين شأنه موسى التي وآتينا عيسى بن مريم البينات وكما أن موسى بن مريم البينات الحجج عند الله سبحانه وتعالى التي وأيدناه بروح القدس كما مكة أو تفاشي بروح القدس لمن تاشي صوتي to a nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ta na aisa na magana bayyinat a nan bayyinat ana nufin cewa alhujjoji ne hujjoji ake nufi yadda lala da zai hujjoji to a nan gudun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ta na aisa na magana bayyinat to wa'annan hujjoji da bayyinat nashi na annabi sa duk sun zo a cikin suratul ma'ida inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alƙur'ani mai girma yake cewa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati alayka wa ala walidataka iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa iz allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrat wal injil فيستخلق من الدين كانت تطلب بإذني فتنفق فيها فتكون فيكون دائما بإذني وتبغ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين to Allah ya ce wa isqala Allah yayin da Allah ya ce ya Isa ibn Maryama ya annabi Isa dan Maryama uskur ni'mati alayka ka tuna ni'ima na da ne a ka wa ala walidatika da kuma ni'iman da nayi misa ga mahaifiyarka ita ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafe ka bi ruhil qudus da numfashin sarki inda Allah Allah ya ce tukallimu al-madu fil mahdi wa kahala kana magana da mutane fi mahari tun a tsumman goyo wa kahala da kuma lokacin da ka zama gozo jiya muka yi bayani akan cewa annabi isa dan maryama shi tun yana tsumman goyo ya yi magana muka ji kuma cewa mutane hudu ne waɗanda suka yi magana lokacin suna tsumman goyo wanda tarihi ya yi wanda jiya muka yi bayani akan na annabi isa da yadda mahaifiyar shi ga duk abin da ya faru to bayan ya mu ci gaba da ganin da muke to na biyu daga cikin waɗanda suka magana suna tsumman gobe shi ne ibn mashida ɗan mashida mai mawa a yayan fi ƙauna kitso wanda ita wannan makifciya mashida ita yayan fi ƙauna take zuwa sai ta dinga musu kitso kullum to in gashin su ya burta sai ta zo tana musu kitso su muka jiya ne ta kaya da ita lokacin tana musu kitso abin yin kitson ta geshen ta sai faɗi kibiya kenan nan kitso sai ta sai ta isa man kafa bi ilahi musa kai sai an da suka ji tana nufin wai ya taɓe duk wanda ya kafirce mu Allah annabi musa ta wanda ita a gidan su kawana take iyayen da suka ce kin ji mai suka ce sai suka ce a'a sai suka ce suka ce to ki faɗa sai ce wai ku ji wannan suka ce a'a ki dai faɗa ke da bakin ki mu ji sai ta ƙara faɗa ta ce ta isa mun kafa gabi ilahi musa su kuwa ƴaƴanta ƴaƴan fir'auna da suka ɗau hanya suka kai masa fir'auna labari ai gashi ne tun me suke zo ga shi ga abin ta ce fir'auna ya sa a kamo ta aka zo aka kama ta ya ce har da ƴaƴanta a zo da su su ma 'ya'yan nata aka kakkamo su ya ce a yanka su tana yi tana ganin sai ta kafurce ta ce a'a ita dai ya sa yanka na farko na zo na aka zo kan shi ce to za ki kafurce mu ban miki ukun na masu hudu ne 'ya'yanta maza kuma su da ce a ita dai ba za ta yadda ba sai sa aka kashe ɗayan aka sa shi a cikin wani dago fir'auna yake da shi wai wanda ya sawa mishi ce yana da wuta ya ce yana da aljanna to a wannan daren kasan shi wuta ake walwala ba ya a sa mai a cikin tukunyan ba ba abin da ake sa kai kasa dai wuta aka jefa na farko na biyu ma aka ce ta kafirci ta shi ma aka jefa shi na uku haka sai dan jariranta a tsohon goyi dan karami ne ma a hannu yake amma sai da ya ce ki kafirce sai ta ji ka yanzu wannan dan karamin yaron yanzu ba za a rage sawa kafin ta numfasa sai ta zo yawo yana magana a yana ya umma la takfuri bi ilahi musa fa inna azaba fir'auna la yufna yufna wa azab allah la yafna to ya ce mafiyata la takfuri bi ilahi musa kake kafirce ma allah allah musa ke da akan kuma azabin fir'auna yufna azabin fir'auna yana karewa wa azab allah la yufna shi kuma azabin allah ba karewa to wannan yanzu an samu a ciki a ƙarshe to kalan zama shi kenan zafin amma na Allah ba ƙarewa kaga yaron ne yana tsumman goyo yana ɗan ƙaramin to ya magana kaga yana da cikin waɗanda suka yi magana suna ƴan yara amma shi da ona tun da ba yi da imani mun san da in dai mutum yana da imani ya ji ɗan ƙaramin yaro wanda ke tsumman goyo yi magana a sai imani ya shige shi gane cewa to wannan kuma al'amarin Allah ne aji fir'auna ba wannan yaron nan fa yayi magana fir'auna ya ji yace kai shi da fadan shi ko to shi wadan a yanka shi an yanka shi to to shi ma a jefa shi a ciki kaga ya shi wannan ba yi da imani kwata kwata shi kaga ita wadan to ita sai kanta an gawa kashe mata a'a to tumanin aka ce da ita tumanin ta jiɗe haka aka yanka ta yankan rago kuma duka sai sa a musu sai sa a jifosin da ita ta yanka duka su hudu shi ya ce ma aje a kamo shi mamulin shi kawai kowa na ce ta sai hada ya yi da ita ya'yan nata hadda ita da ya'yan duka ya hada yan jariran manyan ne duka ya sa mijinta tarbilu jagabilu da ya nemi aje a kamo shi mijinta shi ne jagabilu mijin nata sai kai tun da zai shi kuma zai tsaya sai kwace musu ya je can wani gurin suka yi duba ba su gan shi ba daga nan sai su auna ce to an ji amma da har da mijinta jagabilu za a haɗa kazantu muhallin shaɗin mu anan shine ɗan ƙaramin yaron na yana tsumman goyo har ya buɗe baki ya yi magana shine muhallin shaɗin anan saboda haka yana daga cikin na biyu da waɗanda waɗanda suka magana lokacin suna tsumman goyo na uku shine Jurayj al-Zahib shi wannan Jurayju ana mishi lakabi da cewa al-Zahib saboda cewa shi mai tsananin bautan Allah ne in an ce Zahib ana nufin cewa mai bautan Allah ne amma dai shi asalin sunansa sunansa Jurayju ake ce masa to shi wannan tuzaitu ya kasance mai bautan Allah ne ya bautan Allah yana bautan Allah ya matsala to kullum da in yi sallan farilla sai na fula yana gama sallan farillan nan in yana cikin lafula ya idan sallan farilla ta je na fula na fulfuli dama Allah ce duk wanda yake so haɗu da shi ya zama wani maganar shi ya zama maganar Allah shine mu ne idan gaida na fulfula to shi ma yana wa'annan nafulan duk lokaci nafula nafula to yana cikin haka sai wata rana mace shi ko ta kira shi a mace shi tana kiran shi shi sai kai sallah fa yake yi yana nafula ne sai ya shi ya amsa ta ba ci wanda suka nafulfulan sa yana ta yana ta yana ta haka ba ya dawa yana zan wajen cewa walantane har ya samu lokacin da zai koma mata kawai shi ya ci gaba sai da mahaifiyar shi ta kira ta kira ta ji yayi shiru domin cewa in dai ba sallan fagali kake yi ba irin su azahari la asar magariba isha'i asubai in dai ba su kake ban na fulfuli iyayenka suka kira ka ka ce na'am ba kana zuwa ka sallame ko a tsaye kace assalamu alaikum ka je to iyayenka tun da suka kira ka amma in na farilla kake yi kaga ga cewa mai kai ka wanda kai ba ka linkun a'a ka ce am ai za su gane sallah kake yi ka gani ka dai su ɗauke ka uzuri shi ma ɗin shi na fula ma yake yi shi sai ya zuba ta kira shi ta kira shi ya ga cewa aiwatan Allah yake yi na fula ne baya so ya yanke ya je gurinta sai ma su ta sai ma sai shi sai ta ce mishi ina tsoron Allah ya gabce ka da sharrin mazinata ta kare shi ta tafi shi kuma ya dan cikin masallacin shi na kasa yana ta na bulbuli na sai shi ta fita kale shi ko ana cikin haka sai Allah ya amsa addu'anta sai ku Allah ya amsa sai wata mata ta je ta yi badala ta aika aika ta zina dan wasu suna kangan aikin zina zina sai an sai an kashe wanda yi wannan abu a kai sai aka ji saukin gari ya ji aka yi tunanin a to ita ko wannan watan wace ce ka ce a wanta ce tun daga nan saukin ya aika fadawa kai a cika al'amari a je a ɗauko ta haka suka matsu a gari har sai da suka san inda suke suka ɗauko ta aje ta ga wanzurki ga ta nan sai ce ke waye wannan baɗalan da ke ta shigo ta rasuwa ba ta kalamuwa da ta kifa ɗan wanda ya da ita sai da ce ai zureju ne a rahibu suke ce zureju to a je ku a ɗauko shi kuma alhalin ba shi ba ne shi zureju kawai da ya ji an ƙwanƙwasa masallaci shi ƙwanƙwan ya ƙi buɗewa shi ta bulbulinsa suka ce a ya kunna masalla su kai umarnin sarki suka rushe masallacin kaf yana am suka ce zaka gane am ne haka suka ɗauko shi a ƙuƙulle suka aje shi gaban sarki to sarki gashi nan ya ce a daga gaban sallah suka ce sarki ya ce ka zo kana zaka gaban sallah haka suka tsatsa kuma shi sai suka kai shi gaban sarki ana aje shi gaban sarki sarki ya ce kaji an ce kai kai wadala sai ce ni ni ba ma sani ba ni ba ni ba ne da ce ƙauya ne nan wallahi shi ne a guri kaza lokaci kaza to me zai ce har da ran tsewanta har da cewa a lokaci kaza ƙarfe kaza guri kaza to shi da waye da wannan to me zai ce kai ce mata shigo kai je ɗaya na tsannan shigo kai ce ji wani tunani ya zo mishi ah ya gane mafiyan na nashi da ta ce mishi ina tsoron Allah da ce ka da shaidin mazinata kai sai ya tuna ya ce sarki ina neman a bani wata alfarma ɗaya sai sarkin ya ce an baka ya ce an wafa akan shakulle tun da mahaifiyar shi ce zai je gani to an kare shi je haka da ɗaukan shi farawa suka ɗauke shi ya ce ai tun giyan aka kai shi kun mahaifiyar shi ta ce ya kin wasa na ya wasa na ina roƙonki misali ki gafarta min nan na zunubin dan aka ta miki da suka kira na ban amsawa sai ta ce ni dai in wannan ne na gafarta maka sai ta ce na gode kai sai ko ya tafi fadawa suka ɗaga shi a tattakuman nan suka kai shiga mafarki kaga na daga nan ne ya shiga asalin waliyan ku dama ya rika Allah ko to sai yanzu to ya rika iyaye da akwai Allah ya rika bai rika iyaye ba to yanzu ya rika Allah ya rika iyaye to yana zuwa ko sai yana zuwa ya je cikin inda sarki yake sai ya ce to ya gama ya ce to shikenan sai ya taɓa ɗan ya ce ma ɗan ɗan kai yaron fana ɗan tsumungu ya ce na'am ya ce wane babanka sai ce wane fulan mai kiwo a ra'i wane ne mai kiwo ne nan babana ah kawai tun a lokacin sai sarki ji mamaki tun daga nan kawai sarki ne ya tsogata shi ne san dadawa wannan wali ba ne dan jariri ana tana haifai shi sarki fa ji labari ya ce a zo a kan wuta to ya gane yana dan hannu yi magana ya ce wane ne babana kawai sai sarki ya ji mamaki ta ji aka kawo shi tun daga lokacin aka ɗauko shi aka mishi hukuncin za a mishi shi kuma sarki ya yi ta ce ma zahiru shi ba na turai ya nemo mishi gafara ya mishi haƙuri ya mishi gafara shi bai san da aka ba shi dai ta ce wai turai shi kuma sai ya ce a kamo to kuma kai aka kawo mun ya yi ta ba shi haƙuri ya nemo mishi gafara don Allah don Allah don Allah ya nemo mishi gafara sai ya ce to ya ya nemo mishi gafara tun daga nan sai ya nemo mishi kuma gafara sai kuma bai kale shi aka ba da ya kale shi ya tafi tafi shi yana waliyin Allah to da kila sai ga ganin sai ya burkice maraki amma sai ce to kama mun alƙawari ka umune ni in gina maka ni masallaci na zinare yake a'a shi yanda yake ala a maida mishi masallacin shi yace fa a je a gina mishi aka maida mishi inda masallacin shi yake ya ba shi hakuri karan saboda ga nan a wannan isa kai mahalli shahidin mu dai shine yaron nan da ya magana tun yana tsumman goyo shine dama mahallin shahidin mu amma kuma a wannan kissan akwai abubuwa da yawa wani takunsa amma abubuwa uku waɗanda za mu ga su ne wani suka fi bayyana to a kansu yanzu za mu magana to yanzu dai shi zureju a zahiru mun dai san an lakana mai suna cewa a zahiru ya kai matsayin nan na bautan Allah in dai bautan Allah ne ya kai ga a ce mashi a zahiru amma ko shi da koko da ya kala iyaye fa Allah ya taimake ka bai taimake shi ba kai ya ce wai ai shi to shi da zuke Allah me yasa Allah bai taimake shi a lokacin ba sai da bi iyayen shi ya koma ne magafaranta da a ce ya tsaya a cewa in ya je ma mai zata mishi shi dai ka Allah a'a to ya ka Allah Allah sai bai taimake shi ba sai da ga iyaye sai Allah ya taimake shi yanzu idan mu asalin walin har ya goyi magana to ka gani to anan yana nuna mana cewa begen iyaye duk su duk zama waliyin ka in dai abotan Allah ne kai ne wani kai ga abotan Allah a'a ai har sai ka bi iyaye dama Allah ya ce an shukuru ni wal walidayka to ka gode mu iyaye ka gode mu Allah kai kai Allah Allah kai ta ka tabota iyaye ina ka wasu ka zama ka zama fa'atarin wali ba amma ko ka bi Allah so da kafa ka bi iyaye so da kafa in dai ba saban Allah bane to kai ma za ka iya ce mu abu kuma sai sai kasance domin ka ce mu abu kaza ko shi ga abu sai da nisa ka da Allah ka ka iyayenka ka bi su so da kafa to shi wannan gaji dai dan adam ne da kowa ke amma ba kowa zai iya cin wannan yakan hayye magana hayye bude wake magana ba dan yawo ne zaka mishi magana yi ni ma san kake cewa to amma shi saboda ya rike Allah ya rike iyaye shi zama yanzu cikakken wali sai yaron ne ya magana to anan akwai abin da za mu ɗauka na biyayya ga iyaye to duk wanda kaza zai ce mu abu kaza kaza kuma sai abin yayi to ka san cewa ya bi Allah kuma ya bi iyayen shi ya bi iyayen shi sau da kafa ya kuma bi Allah sau da kafa saboda haka in ya ce mu abu yayi abin fa sai yayi zai zama kamar dan Allah ne daga nan Allah kaza to da mene biyayyan da ya ma iyaye da kuma mene mun Allah subhanahu wataala dai kamar an mun manta wa Allah ka ji kan shi Haruna Rashid faje kusfa faje Kano wanda shi wannan wali ne ya ga Allah ya ba Allah ya bi iyayensa su da ƙafa don cewa wata rana da ya je maskawa a cikin ɗaliban maskawa da ya je sai ya ce wasu cewa bana baɗi za ku haddace alƙur'ani kuma saboda cewa ya ga Allah ya riƙa iyayen shi a biyayya a nan ne ya shiga cikin waliyin kuma baɗin da ya ce zai haddace a ƙoƙani sai ga kuma sun haddace dukan kafin ma baɗin ya duka suka haddace saboda me yasa wali ya musu addu'a ka ga yayin maka wani magana ya Allah yanzu kawo ka Allah Allah ka sa ka haddace Allah zai baka ba Allah zai baka alƙoƙani to nan mutum ne ma ya ce zaka haddace kuma Allah ya baka har yayin maka wani magana Allah kenan tunda shi ma ya ce zaka haddace maka haddace to ka gani saboda haka da su koli ba za su koli kuma a cikin ma waɗanda ya ce ma baɗi za su fara da alƙur'ani ni ma a daga ciki akwai wani malami na shi ma yana da cikin su shi ya karantar da alƙur'ani wanda kuma to ka gani sai da yasa har ya ce za su hadace suka hadace saboda cewa ya zama wali ya ba Allah ya iya sai yanzu ya kai ga zama wali zai ci abu yayi kuma abin ne ya kasance ku sai zama kamar jin Allah da kuma ganin Allah to kuma irin mallan mu Sheikh Dahir Usman Bauchi shi ma din yanzu in ya addu'a Allah sai ya amsa in ya daga hannu ko haka zai ya shafa kuma Allah ya amsa abin da yake ya amsa saboda mene ya ba Allah kuma ya bi iyaye so da kafa to yanzu sai ya zama cikakken wali ne roƙa Allah abu sai Allah ya bada yanzu zai ce Allah ya baka alƙur'ani kafin shekara kaza kuma sai Allah ya baka saboda me yasa ya zama kamar magana Allah tun da ya bi iyaye ya bi Allah saboda haka duk wanda yake so ya ga ya wali cikakke ba wali kai na zahiru ba a'a ya zama cewa ne ya bi Allah bautan Allah yana yin nafilfili Allah ya ce ayye Allah ya ce a baki a baki bautan Allah kai ba hakan ba kai har da biyayyen iyaye iyaye sun ce ya sun ce bari ya bari shine point na farko abin da zamu gane ke na biyayya na iyaye point kuma na biyu abin da zamu gane shine iyaye bakin su ba abu bane wanda zaka raina shi ba ko ko kaga cewa ai sun da sun ce ko kaga yanzu bai faru ha zaka ji ila ba da safa abin zai faru da kai sai kila da rana yawa da rana wasu da daddare in duk iyaye suka ce kan fauka ne yanzu an sa maka wuka za ta tsaya ne a dadaga a dadaga a ce ba mun maka mutu ba wani sai dare ko rana a ana so a fiyo ba kasu za a yi da kanka ba ne ba ka gama aiki ba to haka in iyaye suka ce kaza Allah fa an saki a lokacin haran shi mun mahaifiyar shi ba ma addu'an shari ta mishi ba ta ta ce ne fukai tana tsoron Allah ya jarabce shi da kaza kuma sai Allah ya jarabce shi ba ma ta ce bane Allah ya jarabce ka da kaza ba a tsoho ma take Allah ya jarabce ta Allah ya jarabce shi da wannan aikin amma ko sai Allah ya jarabce shi ka gane cewa magana iyaye ba abun wasa bane dukkan da suka faɗa ko Allah zai amsa ko da wasa ba kake zagin yaro ko ka ce kai wani ai kadiri ne kai ko ila kai ko dan dadi kake yi ko ko dan kaga an ce ai kaza sai kai kana jin dadi to fa Allah zai amsa ya zama takdirin ka gane saboda haka duk abin da zaka sai ka dinga to Allah ka shirye shi an ce ya yi kadaka sai ka ce Allah ya shige shi kuma sai Allah ya shige shi amma kana cewa wani ɗan kaza ne ɗan kaza ne sai fa Allah ya ansa ka ce baya jin magana a yi ta abu da za a ce ba a ji sai ka ce wani kaza to ba kan zai ramu kai da kayi kayi wallahi ki sai ya ramu in ka ce kaman kai kuma sai ramu kamar hakan ka ce yayin ya ki ka rantsa da nisa wannan abin ya faru ba ka ce ka ka dace akan hanyar da za ka mishi nasiyawa amma kana ka yara kana addu'a amma su sai ga Allah ya ansa har yaron ya gawo amma zage-zage to a al sai yaron shi kuma ya gamu akan tunda ba addu'a yake ki kake mishi ba ka gani saboda haka iyaye maganar su in sun yi Allah yana amsa ba wani madakata suna cewa Allah zai amsa ta kuma mun lura a nan ita ma ɗin yadda mace shi kai tsoron ma abin take mishi ba ta ce Allah mishi ba kuma sai Allah mishi saboda haka roƙe iyaye saboda haka su ma iyaye ina roƙan iyaye misalin su daina faɗan ga ɗaya maganganu waɗanda cewa yaro Allah zai saɓa ce sun ko su ce shi ɗani ko ɗan manza kaga sai fa Allah ya amsa yaro kuma ya zama ɗan manza kuma su kawai suna mishi saboda wani abin to kuma sai Allah ya amsa kaga sai su dinga cewa Allah ka shirye shi ba su dinga cewa ku ɗan kaza ɗan kaza kaga in kuma suna haka sai Allah sa amsa addu'a nasu ɗan kuma ya zama haka saboda haka na na iyaye mu saka su daina ma 'ya'ya irin wannan abubuwa ko dan kaza kaza ka to Allah sai amsa in kuma suna cewa Allah shi yi shi sai Allah shi yi shi ya gane hanyar da ya dace ya daina wannan ayyukan da yake na uku daga abin da za mu gane a nan shine to dai shi wannan shugaban sarki ne na gazan duka to amma haka ya ɗauko ya je ya ba wannan mutum haƙuri don Allah ya fi mishi ya gafarce shi gidan shi da masallacin da ya gushe ce a kyara mishi abinsa bai so ta samu sawa bai ta musa bai ji daɗi ba na ji daɗi saboda haka kada mutum ka mishi abu bai ji ba bai gani ba ko ka mishi wani abu kuma ka kale shi akan wannan bakin cikin ba mu ka gyara mishi ba saboda haka ina kira ga gwamnati Najeriya mutanen da suka rushe mawa gidaje ba su ji ba su sani ba su zo su gina musu gidajensu bugun bautan allansu zo su gina musu ila sun kashe musu ya'ya ne kenan za su iya cewa za su raya musu ya'yansu ba za su iyawa sai su lallaɓe su su ta ba sa ƙuri kaga da nan ila damuwan nan sai fita amma abbasu sun rushe musu gidaje ba su je sun ƙara musu ba ba su musu komai ba kaga wannan damuwan ko sai ya sa cewa su ma ɗin sai a sa hannu da su akan sa sa zama a ce ba lafiya har sa da me yasa ba a kyautata musu ba amma tun da an musu sai a su kan su sa girman kai fa su ajiye shi su je su ba su haƙuri su yi haƙuri su saboda kaza ne suka yi kaza to yanzu to su yi haƙuri da fatan ba za a ƙara ba mun suka amsa cewa sun ji ba za su ƙara wato da fatan ba za a ƙara wato sai su ta musu da gidajensu ila su rusa musu ne su gina musu abinsu kaga ne sai su kyautata musu sai su ji daɗi zama wani aikin manzon suke yi sai suka sa a rushe to sai suka musu haka za su ce kai to in fa sun kare za a kara rusa musu sai su dina amma an kare su da hakan ba sai su kai ba sai ce tun da yanzu ai ba su da shi to sai su kare yi tun da babu amu a'a sai a kyautata musu an kashe musu ya'ya ne ila ma mata ne ko an ɗauke musu ƴaƴansu ko matansu ne ko an rusa musu gidaje ne amma mai da musu da abin su gina musu abubuwan da aka suka rasa a da musu da shi sai dai in ba baiwa to wannan kuma sai a lallabe su bisa ga su haƙuri to za a lau za a samu ai zaman lafiya amma an kale su ga gashi ga kuma ba a zo an taimaka musu ba ba gina musu aka je aka yi ba ba haƙuri aka ba su ba an kale su kai da bakin cikin su bakin cikin su kai ba gina musu ba sai bakin ciki suna tunanin yanzu to da wani kuɗin za su ƙara ginawa sai ku je ku ba su haƙuri ko ku gina musu ƴaƴansu ne an kashe musu sun shiga damuwa ai ta ba su haƙuri a lallaɓa su a musu wannan daga nan sai damuwa ya fita kaga sai a samu zaman lafiya kamar yadda ya faru can a america mun lura mu ga cewa yan gwamnatin america lokacin da suka kashe wani mutum ɗaya mutum ɗaya fa kwaɗai gwamnatin america da suka kashe shi suka je suke ta ba ɗan ɗan mutum ku haƙuri ɗan ma wanda yauci sa'a na boye shine suka je suna ba shi haƙuri shugaban ƙasar america da kanshi ya ga cewa kada fa wani abu ya faru sun kashe mu wani ɗa baban shi haka da kanshi shugaban ƙasar amerika ya je da kanshi yayi lindan a ƙasa yana ba yaron haƙuri yaron shi mai sani yana ba shi haƙuri ka yi haƙuri mun kashe maka mahaifinka ka yi haƙuri kaji kaga yana ba shi haƙuri da kanshi fa yanzu kan nama ɗan kaga ne sai ya cire girman kai kuma nuna yana shugaban ƙasa shi zai je ɗan wanda yaron zai ma ba haƙuri shi ba to shi mutumin shi wane ne a'a sai ya cire girman kan ya ba yaron ƙuriya ma su kunna mishi shi yaron da ba babba ba sai ka ce sa'an na ki dan karami to haka shi ma je sai na rukun na mishi na ba shi hakuri kaga saboda haka sai Allah kuma ya zo na da kasan su lafiya mun san dai shi wanda aka kashe ba musulmi nan dan shi kan shi ba musulmi bane shugaban kasan ba musulmi bane to su da cewa yawancin duk yawancin su kafirai ne amma yau kuma hakan su suna sun fi mu wayo abubuwan da zai sa a samu zaman lafiya mu namu ba mu aiki da shi su sai su dinga dan iba suna gani suna da dauka suna aiki da shi a kasan su mu kuma sai mu kale mu gashi nan Najeriya mun dai san cewa kasan masu ilimi ne to amma mu ba mu aiki da irin wannan abin mu muka kale in dai za mu je a bara ne za mu iya bayarwa amma mu ba aiki da shi ba su kuma da cewa ba na malaman ba ne amma su kuma suna ɗaukan wanda mu muka kale suna ɗauka su suna sawa ƙasar su don samun zaman lafiya kuma dukan su yawancin su a musulmai ba kuma suna haka saboda haka shine point na uku a cikin wannan kisa kaga shugaba da yanzu shi je ba wannan rahibu ya ba wa ne jugaiju haƙuri saboda haka to biyayen iyaye shi ma abu ne mai muhimmanci in ka mutum laifi kuma ka je ka ba shi haƙuri in ka mishi ko wani laifin ya ma ka mishi haka in ka ga cewa ya nuna ba zai kara ba sai ka gina mishi abinsa sai ka ce to da fatan ba za a kara ba kaga insha Allah ta a samu zaman lafiya kasa shine na uku amma dai to zan dai mahallin sha din mun ji cewa shine wannan yaron da yi magana lokacin da jurejo ya taba shi ce magana wani baban shi ce wani shine mahallin sha din cewa magana da dan yaron yayi tun yana tsantsin mangolo. To na hudu daga cikin waɗanda tarihi ya kiyaye ya ce sun yi magana tun suna ‘yan yara hudu shi ne ɗan baiwan Zulaiha. Domin cewa Zulaiha tana da wata baiwa. To wannan baiwan nata tana da wani ɗa, ɗan yawo ne. Ba ko kama haka yana tafiyan yawo ba, a ce amma ɗan ƙarami ne bai dai balaga. A'a, ɗan yawo a tsimman goyo shi ma ɗin yake. to amma ya furta magana ya shaida shi yayi ma shaida yanda za mu ga cewa za a ce kana da shaida haka yaron nan ya shaida kuma annabi su shaida lokacin da Zulaiha matan kidice mijinta shi shi yana sarkin gari ana ganin shi ne sarkin gari kiɗa biyu to matan shi Zulaiha lokacin da ta nemi annabi Yusufa ta wadala da shi ya ce a'a ta neme shi tana bin shi yana gudu tana bin shi yana gudu tana bin shi yana gudu sai da su duk inda ta zo mishi yana kawo cewa sai da ya je daidai inda yanzu ta za ta iya kama shi daidai gurin kofa inda kofar kuma a kulle ita kofar take a nan to mijinta yake kawai kafin ya karasa ta jaro mishi riga ta ja shi ta baya sai gan shi ce kiya ya ji sha ta baya sai ga ki da shiru kai yanzu in ki da shiru yana mijinta in ya zo nan me zai ce da kaga mata akwai shaidi kowai tana gani sai ta faga wallahi tallahi wannan yaron mun wani shi tun yana ɗan ƙarami wai shi ne zai zo wai sai wai zai nime ni kawai shari ita ce fa sanin ya shi amma dan ta ga an tona wata asiri ya doni wallahi da tallahi tun da ta ga mijinta ba ya ganta ba sai ta faga wannan ƙaryan shi ko ƙilifiru sai ce kai yanzu wannan shi ne zai wannan aikin tun yana bawa mu sai shi kamar ɗa muna mishi komai amma shi ne zai wannan sai ce a'a ina harawa da tuni Allah sai sai bai rantsa rantsa ba yace ita ce ta neme ni kawai amma ka gane cewa ƙarya take hadda wallahi tallahi kaza sai shi sai ya sha cewa ai gaskiya ne tun da mutum ya rantsi shi ko yace ita ce ta neme ni ba ni ne wannan ba dama a gurin bai wata ita kuma tana zaune a gunta dan danta a hannu sai dan dan na ta koyayya yayya ga mujiya ce shine shida ah sai ya ɗauki ko ya ji mamaki yanzu ɗan yaron hannu shi ne zai ce shi ne shida sai jira ji to me yaron nan zai ce yana yin shiru sai ga yaron ne ya ce in dai aka ga rigan shi ya yage ta baya kaga ita ne domin zai iya zama ƙila yana gudu ne sai ta jawo shi ta baya amma in dai shi ya neme ta to ko za ta jawo rigan shi ta gaba to ya ce sai kuma sarki kirfiru sai ah kuma ka ne fa in dai shi ne ɗin to za a gane inda ita ce din za a gane ta baya za a gane in kuma shi ne ta gaba za a gane shi ma kawai sai ga ana cewa ma ka ne sai ya dana shi dan yaron na dan karami a hannu sai ce to ai aka ga gaban rigan shi bai yage ba aka duba ba akwai shi a gaba ya yage ita wani shugu ta wani haka kaga asirin ta su kenan mun tuna mata asiri tun daga nan yace istaghfir li zambiki ina ki kuntum min khata'in yace ki ne mai gafarta miki wannan zunubin da kike kin ƙarya kin ce shi ne kuma alhalin ba shi bane sai yace to ki ne mako ya gafarta miki to muke aikata laifi babba tun daga nan kuma ta gane cewa kai to ko a sanin ta yi so tun da dan yawo ya furta magana ai duk wanda yake da imani sai ya gane cewa ko wannan maganan ya zanto da gaske ne da dan yawo fa ya magana ai ko zai aiki da shi ya gani din inda gaske ne shi kuma tun da ya ce sai to bari ya yi ya gani tun da yana da imani sai kuma ya ga kam kaga saboda wannan yawo dan baiwa zulaha ya yi magana cin yana tsumman goyo saboda haka shi ne na hudu waɗanda suka yi magana tun suna tsumman goyo shi ne muhallin shaɗin ana shi ne na hudu waɗanda suka yi magana tun suna tsumman goyo to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga annabi Isa tukallimu nasa fil mahdi wa kahala kana magana da mutane fil mahdi a tsumman goyo wa kahala kuma lokacin da ka zama gauzo gauzo cewa lokacin da ka girma ta yawo yana yawo yana ƙarfin yana ya zama gauzo a'a ai sai ya girma ne lokacin ƙarfi su zama shi kada ka yi magana da mutane kana tsumman goyo kuma lokacin da ka girma ma ka yi magana da mutane inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka yace ma annabi Isa alaihi salam Allah ce kuma ya kai annabi isa ka kasance kana ne tara abin da ba rai yanzu za ka iya haɗa tsuntsu kai hata ɗaya da izin fitan fukufiya bai kun ɗaya ga izin za ka iya haɗa tsuntsu na ƙasa ba za ka same shi ka haɗa shi da ƙafofi ka sa ga jikin shi ga zuga biki ga komai kana tura ta kuma sai tashi fiyu ta gwada rayuwar shi ka gani dama shi annan isa ya zo ne a lokacin yahudawa suna ji dabba ta magani in kana kaza ana baka kaza sai a ce in kai kaza shi kenan kuma sai a ga kazan yayi ya tabbata kana fama da kaza to ga maganin kaza in kai shi kenan to sai Allah ya aiko da annan isa wanda shi nan kansu su sun iya gaya mata ce duk maganin su za su iya to shi zai gaya mata ce ka ganin kasu ma shi a magani kenan kaza sai sai Allah ya koshi a daidai wannan lokacin suna ji da su sun iya bada magani sai ya koshi don da shi kuma nan kasu annabi Isa kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ma annabi Isa haka ya ce haƙiƙa kai annabi Isa za ka haɗa tsuntsu da taɓo ka haɗa da taɓo kuma za ka ce mishi tashi kuma zai tashi rayuwar shi tashi abinsa yadda za ga mai rayuwa ka zai tashi ci da rayuwarsa in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fatan fuku fiya fayakun fayakun ɗaya gam ido kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wata buwal akmaha wal abrasa bi ido kuma kana mai warkar da makaho makaho ne baya gani kana shafa mishi do zai dawo yana gani ƙoƙo zai da zai gani annabi isa ke kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma za ka iya ka warkar da kuturu wanda har ya tsufa sun yaka kana shafa astaujen da yake ga yatsu na fito kaga annan isa zai iya yin haka ya shafi hannun ya dawo yadda yake ba kan kuturansa ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Musa to wa'annan hujjoji da wa'annan dalala to Allah subhanahu wa ta'ala duk ya baka wa ai takhujul mauta bi izini kuma kana raya matacce da izinina mutum ne an dai san ya mutu ko a ce ya rasu ba zai iya tare shi in ba Allah ba to amma annabi Isa zai ce mishi tashi mutum nan ko zai tashi cikin da rayuwarsa kaga su ba su da wannan magana ba su da maganin da za a ba mutum wai har mutum yana gugu wai hannun sai dawo yanda yake zamban ko makaho ba su da wannan to amma shi annabi Isa duk Allah subhanahu wataala na ba shi wannan hujjoja Allah subhanahu wataala ce bane ce mana wa ataina isa ibn maryam bayyinat to Allah ce muka ba annabi Isa dan Maryama albayinat hujjoji Allah kuma ya ce wa ayyadnahu buhil qurs muka karfafe shi buhil qurs da numfashin tsaki to anan gurin shi ruhul qudus din wa ake nufi ne wannan da Allah ce wa ajin na bi ruhul qudus muka karfafe shi da numfashin tsaki to anan ruhul qudus dai kala katada malan katada yace kuwa jibril alaihi salam ruhul qudus shine mala'ika jibril kama kala hassan bin sabit ya wala hujja yace kamar yadda hassan bin sabit yace وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء حسان بن ثابت تكي وجبريل رسول الله فينا ملائكة جبريل نما زان الله ne yake cikin mu ruhul qudus numfashin tsarki shine wa mala'ika da jibril laysa bi qafa wa qudwa ta gada shi wannan gurin ruhul qudus yana nufin cewa mala'ika jibril ne numfashin tsarki sai Allah ya kabafa annabi Isa da shi ina zuwa nufa yanzu malam katada wa qala ibn abbas wa ismu allazi kana bihi isa al-mauta malam shi kuma ibn abbas yace ai ruhul qudus da Allah yace shine mene yace shine wani suna ne wanda annabi isa yake raya matacce da shi shi ne ruhul kudus Allah ya ba shi wannan suna da zai gaya matacce da shi to amma kuma wa qala sa'id bin jubair shi kuma sa'id bin jubair yace ai ruhu ismullahi al-azam ruhul kudus sunan Allah ne a azam sunan Allah ne mai girma ruhul kudus jumalan jubair wakil wasu malaman suka ce ai ruhul kudus injila ake nufi ba ai ana ce mata injila kuma ana ce mata ruhul kudus inji wasu malama suka ba da misali suka ce kamar misalin alkur'ani alkur'ani ai ba alkur'ani kai Allah yake ce mata Allah yana ambatanta da cewa ruhan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ta fara cikin alkur'ani yake wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina Allah subhanahu wa ta'ala yake to anan gurin anan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ruhan yana nufin cewa alkur'ani ne wannan ruhan din da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ana nufin alƙur'ani ne to shi ma ɗin sun su malama suka ce ai haka ake nufi to shi ma ɗin ruhul qudus to ai sunan littafin annabi Isa ne injila shine ruhul qudus ɗin inji shi inji wasu malama amma dai duk ko inna wanda muka faɗa dukan su duka haka ne amma dai wal qawlul awwal ashabu wal qawlul awwal ashabu maganan farko dai da muka ji shine mafi bayyana mana foko shi ya fi bayyana cewa mene cewa injila ake nufi a maganar foko shi fi bayyana cewa mala'ika jibrilu ake nufi saboda haka dukkan nan ka ɗauka yayi wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah yake muka karfafe shi da numfashin tsarki Allah subhanahu wa ta'ala ce afa kullama da'ahum rasulun aw kullama da'ahum rasulun su yahudawa duk lokacin da manzo ya zo musu himala ta hawa abin da ba sa so an zo musu da wani abu kuma abin nan su ba sa zan shi ila an ce za su dinga yin kaza za su yi kaza su kuma sai sun tsana abin ba sa son abin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fiqan kazzabtu wa fiqan taqtulun Allah ya ce tunda suka zo muku da kun ga ba ku son abin wasu kuma sai kuka karyata gashi gashi a a kaza ne kaza ne kuka ƙaryata su inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce kuma fariqan taqtulun wasu kuma annabawan ma kashe su kai to waɗanda irin misalin waɗanda suka ƙaryata su ne ka Isa wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa shi sun ƙaryata shi da yazo musu suka ce a ƙarya ne ma addinin shi shi kuma annabi Muhammadu ne zo musu da shi addinin musulunci da alƙur'ani ya ce daga Allah ne sai ƙaryata ai ƙarya ne na ƙarya ne daga shi ne kaga mene sun ƙaryata shi kaga abin da Allah ya ce wa fariƙan taqatulun kenan irin su kenan wa fariƙan kazzabtun Allah ce wa fariƙan taqatulun wato kuma annaban kace suka yi kaman wane kaman annabi Yahya da annabi Zakariya su ko kunyan kashe annabawan su ba sa yi annabawan su yanzu sun kashe domin shi annabi Yahya shi yana ma cikin kiran su ne shi yana ci kuma Allah ko Allah ba magana ko za mu maka kaza ba kai sun kashe shi ne shi a lokacin yana kiran sun kashe shi shi kuma annabi zakariya shi kuma lokacin da ya zo yana kiransu suka ce za su kashe shi suka bi shi da gudu yana tafiya suna bin shi har ya zo inda Allah ya rufa mishi asiri ya shirya cikin bishiya ya ce ta buɗe Allah yana shiga kuma ha ai shi ɗan sai ya zo ya ce ai yana ciki ya nuna musu daidai ma inda kan shi yake kan su kuma sai suka kai sara kan shi ya fito su kashe shi suka kwallala kan suka ga wa'annan annabin sai ba wai dan yayi saboda me yasa suka kashe shi ya kira su su buga gaskiya kan su kashe shi Allah ya wasu kan tabbatulun wasu annabawan kuka kashe su fa dalili wasu kuma kuka karyata su da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ci gaba da cewa wa qalu qulubuna gulf alagama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da cewa wa qalu qulubuna gul mun la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun Allah ce qalu qulubuna gul su yahudawa suka ce qulubuna zuciyar mu dai suka ce gani ya sa annabi Allah gul a wasu take ta rufe ruf Allah ya ce a ai ba wai dan su suka ki ba ai bal la'anahum Allah Allah ne ya la'ance su ya tsine musu ya la'ance su duk kufrihim da kafircinsu da Allah subhanahu wa ta'ala na ce fa qalilan ma yu'minun ɗan kankani ne daga cikin su suka imani to a nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalu qulubuna gulf biskun lam nan lamun din da aka ce gulf za a mata sukun aka ce gulf wa qalu qulubuna gulf بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون da gulf za a yi amma ko wasu malaman suka ce to a nan wurin za a karanta sun da cewa gulf za a ma bainu ɗin gul lamu ɗin su kan ai ai bi ma'ana alaiha a giɗiyatun suke nufi ai a tattare da zuciyarmu akwai agiɗiyatun akwai rufe-rufe a zuciyar abinda ake nufi kenan agidiyatun ake nufi alaiha agidiyatun huwa misalu qauluhu ta'ala shine misalin fadin Allah ta'ala da ya fada a cikin alqur'ani yace wa qalu qulubuna fi akinatan mimma tad'una ilayhi wa fi azanina wa qabr fi bainana wa bainaka hijab fa'amal innana amilun cewa su yahudawa suke faɗa suke ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu fa zuciya mu fi akinnatan wai tana cikin rikin min mata duna ilai akan abin da kake kira mu game sa mu fi azanina wa qawu a kuma kunnuwan mu akwai toshe toshe kunnu mu sun gama toshewa suke so mu manzon Allah ai su ba abin da suke yi suka ce wa fi bayyana wa bayyana kai jabu tsakanin mu tsakaninka hijabin akwai hijabi saboda ka faman ina na amilin ka je ka nuna ka aikin kuma din muna da nama aikin suke faɗa suke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su wannan yahudawa to so ne to kawo ko suna nuna cewa zuciyarsu akwai gulf din akwai rufanku tunda suke cewa mu zuciyarmu ya rufe kunnuwan sun toshe suna nuna cewa su duk abin da za a ce musu ba su ji na mafa tunda zuciyarsu ai ya rufe su ba abin da suke ji suka ce kuma mu tsakaninka da mu akwai hijabi kwaikwayo faman ɗin na amilu kai naka aikin mu ma mu da da namu aikin kaga suna nuna ku cewa zuciyar nasu ta rufe kenan anan kuma abin da suke nufi kenan to to shi kuma anan gurin matsala ibn abbas mun ce da mu yadda muka saba a cewa gulf za a mata mene sukun ne to amma kuma shi malam ibn abbas da zo nan shi sai mata da umma shi kuma sai ce guluf ya ce wa qalu qulubuna guluf ballanahum allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun shi malam ibn abbas sai mata don makwai sai ce guluf to Allah ya ce ai kale su ai balla alahumullahu Allah ne ya la'ance su to anan la'alahumullahu da aka ce Allah ne ya la'ance su ana nufin cewa abadahumullahu min rahmatihi ne ai Allah ne nesanta su daga rahaman shi rahaman Allah sun ne sun ta sun ne sun ta shi ne zan ba kusa ba kaga Allah ko ya kisun kenan tun da Allah ya nesanta su daga rahaman shi Allah ce fa kalilan ma yu'minun to nan gurin da Allah dai subhanahu wata'ala ya ce fa kalilan ma yu'minuna in ji a fassara ne ha mu ga cewa fa kalilan ma yu'minun yan kankani ne su imani ba to amma ma'ana ana nufin cewa la yu'minuna illa qalila ma fi aidihim sai kafuruna da aksaji ake nufi cewa ai ana nufin cewa sun kafirce sai dai ɗan kankani daga cikin abin da ke hannunsu suka imani da shi amma duk sauran abin da ke cikin littafin su sun kafirce mishi sun kafirce ma a mafi yawan shi a nan abin da ake nufi kenan to saboda haka Allah subhanahu wataala ya kara mana mun umarninsa Allah ma Allah sallallahu alaihi wasallam mu Allah sa mu dinga bin iyayen mu da kafa har mu zama mu ci abu ya kasance bidai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka saka ma iyayen da alkhairi Allah ka saka malaman da alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ga mushi daya gosmin boci tsawon kwana Allah ka ga mushi lafiya Allah ka ji kanka kana Sheikh Ali ne Yasin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka mana shimta da ganewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah suna da kasan lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu Allah ka ba mu lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mana shimta da ganewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tausayi asaga wa ba'i jaza'i talauci faqaru kai di shari ma kirki hawo kunya da na shi na ban ji ba ban gani ba shari mutum da aljanna zahiri da na baɗi duk Allah tsirin da shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-ma أبلغ الخاتم ما سبقنا شغلك بالعيش والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
An kalli tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan wanda Zakir MS Ali Young Sheikh Zari yake gabatarwa tare da majabakinsa Alaramma Malam Mukaffam tafsiri ne da Zakir MS Ali yake gabatarwa a majalisinsa da ke Sayarot Sabon Layi Tudun Wada Zaria a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Kada dai amanta za a iya kallon wannan karatu da sauran karatuttukan Young Sheikh Zaria a manhajar Facebook a shafin garkuwar makarantar Zazzau. A madadin kowa da kowa da suka yi hidiman kawo muku wannan tafsiri muke cewa bisalam